بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin mukhtasaru sifatu salatin nabi alaihi afdalus salatu wassalam littafi wallafar الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله يو منا مريتشينا نعم يومنا أصباحي ننوى نبقي قوة الجماد الأولى لساف هجرة ألف دقري حدود أربعين دا بقي wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan Oktoba miladiya shekara 2000 da ashirin da biyar wannan shi ne darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka wanda yake karantar da mu siffar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaice za mu tashi a faɗin malam as-salatu fi safinati wa ta'ira sallah a cikin jirgin ruwa da kuma jirgin sama. Malam ya ce, wata juzu salatun faridati fi safina, ya halatta a yi sallar farilla a cikin jirgin ruwa, wa kada ƙwa'ira, hakan nan jirgin sama, sai ka ƙara kuma da jirgin ƙasa, ka ƙara kuma da mota idan hakan ta kama. duk wani abin hawa wanda tafiyarsa takan zama da nisa kuma wani lokaci babu kontrol da mai yin sallah a halin tafiyar jirgin ruwa yana da wannan ɗabi'a jirgin ruwa yana iya sati akan ruwa ana tafiya ana iya wata ana iya wata shida ana tafiya akan ruwa don haka cikin ababen tafiya babu abin tafiya wanda yake bukatar tattali da guzuri kamar jirgin ruwa sai kuma jirgin sama shi ma yakan haɗa salloli a sama sai kuma jirgin ƙasa shi ma a guraren da suke amfani da shi sosai suke kuma sufuri da shi to shi ma haka ne babu control in an riga an shiga sai an je tasha ta iya yiwa a haɗa ya haɗe lokutan sallah sannan sai kuma mota ita mota akwai lokacin da mutum ba shi da control a cikinta musamman irin manyan motocin nan waɗanda in sun tashi ba sa jin kowane yare sai na yunwa akwai wasu motoci luxurious mu da irin ƙasashenmu daga kano za a tafi lagos ko daga kaduna za a tafi fatakwal ko kuma daga can za a yi maiduguri tafiya ce ana yin ta kamar ba gobe to irin wannan larura takan samu masallaci akan abin hawa to malam yace ya halatta ai sallar farilla a jirgin ruwa ya halatta ai sallar farilla a jirgin sama to akwai lokacin da yake zama ya wajaba ba ya halatta ba kadai domin abin da mala yake nufi da ya halatta shine ko da babu tsoron fitar lokaci idan lokacin sallar ya yi to mutum ya iya yi sallarsa amma a lokacin da akwai tsoron fitar lokaci kuma lokacin sallah ya riga da ya karatu a lokacin sallah akwai tsoron fitar lokaci kuma fitar lokacin ya riga da ya karatu kuma matafiyi ya fidda rai cewa zai iya sauka gabanin lokacin sallah ya fita to fa ita sallah ba ta da haƙuri akan lokacinta Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta sallah akan lokaci kuma ba a yarda lokacin ta ya fita musulmi bai yi ta ba a duk halin da ya samu kansa matuƙar yana baligi mai hankali mun karanta da ku a nan an rangwanta masa abin da duk ba zai iya ba ya haƙura da shi kuma ana kaiwa lokacin da ko alwala ko taimama idan ba za su samu ba to sai a haƙura a yi sallar a haka hakan nan rashin nutsuwa ko rashin daidaito shi ma duk akan haƙura da shi don wata rana bana mantawa muna tafowa daga Abuja a cikin jirgin a cikin jirgin ƙasa an samu delay sosai kuma ba a yi sallar la'asar ba har ya kai ga magariba za ta yi rana za ta faɗi ba a yi sallar la'asar ba don haka aka shiga salloli kuma sai ya zan ga space nan da mutum zai iya tsayawa ya fuskanci alƙibla ya yi sallarsa to amma kuma jijjiga jirgin yanayin tafiyarsa babu nutsuwa babu nutsuwa ga mai sallar to wannan irin wannan rashin nutsuwa da a bari lokacin ta ya fita to gwada a yi ta tare da jijjigar jiki da kuma wato tatata a tsaye wajen ƙoƙarin mutum ya ga cewa ya daddafe ya yi sallar a haka to ko da irin wannan hali haka in ta kama ko da a zaune ne idan babu halin tsayuwa a ce babu wani space da za a tashi a tsaya a yi sallar to wannan duk yana ƙara an karar da mu cewa ba a yin ba a barin sallar lokacin da ya wuce ba a yi ta ba ba a yi kuskure ne wani mai aikin leburanci a ce bai yi sallar la'asar ba har rana ta faɗi yana cewa sai ya kammala abin da yake sannan ya sallar la'asar ko wani matuƙi ba zai tsaya ba har sai rana ta faɗi yana gaggawar ita yadda zai je bai yi sallar la'asar ba ko wani mai aikin wata sana'a bari in kammala in tashi bari in kammala in tashi ko kuma yara masu wasan ƙwallo ai ta yi ba za a yi sallah ba har rana ta faɗi duk wanda rana ta faɗi masa bai yi la'asar ba kuma duka da da zullumin bari-bari bari-bari da haka ne har rana ta faɗi bai yi sallah ba to sallarsa ta la'asar ba za ta masa amfani ba bayan rana ta faɗi ba bacci yake ba ba mantawa yayi ba to sallarsa ta la'asar ba za ta masa amfani ba haka duk wanda sallar asuba bai yi ta ba har rana ta fito ba mantuwa ba ba bacci ba rana ta fito bai yi asuba ba to sallarsa bayan rana ta fito ba za ta masa amfani ba lokutan da muke da su na sallah wadda Allah subhanahu wata'ala ya gindaya mana a guda uku ne hudowar rana lokacin sallah yana fita lokacin sallar asuba hakan nan faduwar rana a zahar da la'asar suke fita ketowar alfijir magariba da isha suke fita nan lokuta guda uku duk wanda yayi sakaci suka tsallaka da yi sallar da ke wannan tsakani ba ba mantuwa ba ba kuma bacci ba to sallarsa ba za ta amfane shi ba sai dai ya shiga tuba zuwa ga wanda ya umarni a yi sallah domin ya ba shi lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta malam yace walahu an yusalli fihi ma qa'idan idza khashiya ala nafsihi suqut zai iya salla a cikin jirgin ruwa ko cikin jirgin sama qa'idan a zaune idza khashiya an ala nafsihi suqut idan ya tsorace wa kansa faduwa kamar da na muku bayani in mutum ya san ba zai iya a daddafe a tsaye yayi ba to sai a zaune saboda kar yana tsaiwa ta sa ya faɗi ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه يا هلتكما يدوغر أتيوسا على عمود أكم وتغفى أكم يدوغر بس وتغفى أو عصا كوسندا لكبر سنه سبودا جرمان شكرونسا أو ضعف بدنه وكما رونين جكنسا باشي دلافيا ko kuma makarkata ta tsaiwa ɗin a jirgin ruwa yana yana kangadi igiyar ruwa tana jijjiga shi ko jirgin ƙasa kamar da na muku na muku bayani ko jirgin sama a wani lokacin ba koyaushe jirgin sama yake jijjigar da ba za a iya tsaiwa ba saboda shi in ya daidaita to kamar kan gadon ka kake daidai wani lokaci idan ya samu yanayi mara daɗi ko ya bi ta kan duwatsu ko kuma giragizai wani lokaci sukan ɗan jijjiga shi amma jirgin sama bai cika bai cika jijjiga da yawa ba ala ayi halin duk wanda tsayuwa za ta gagare shi to babu laifi ya zauna yadda zai ji shi a daddafe yadda ya kamata in kuma a tsayen zai iya dafa wani abu ko sanda ko gwafa ko gini ko kujera da zai riƙe ya yi sallar a tsaye to ya halatta ya hakan ɗin kuma yin hakan ɗin ya fiye masa ya zauna mun karanta a wancan satin na ɗauko daga abin da mai ahalar ya zo da shi na matakan wato tsayuwa ga mai sallah aljam'u bainal qiyami wal qu'udi hada tsakanin tsayuwa da kuma zama a cikin sallah mala yace wa yajuzu an yusalli salatan layli qa'iman aw qa'idan biduni udhrin وأن يجمع بينهما ويصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية ما ليتي ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما يا حلتا يا حلتا من صلى يسلر قيام الليل أتيه أو قائدا ko kuma a zaune biduni uzurin ba tare da uzuri ba kaga nan da malam yace ya halatta ya qiyamul laili a tsaye wato ya halatta ba yana da alaka ne da tsayuwar ba yana da alaka ne da zama da malam zai ambata a baya mana ya halatta yayi a tsaye ko a zaune kenan ina halaccin yake zama saboda tsayuwa dama shine abin da aka sani eh don haka ya iya ya yi sallar dare yamun laili ƙa'idan a zaune bila uzur ko da ba shi da wani uzuri da zai sa ya zauna domin sallar nafila ce sallar nafila kuma ya tabbata a sunna mai sallar nafila ya iya ya yi ta a zaune bisa zaɓinsa ba bisa wani uzuri ko larura ba sai dai yana da rabin ladan wanda ya a tsaye wa an yi jima'a bainahuma kuma ya iya ya samu ya hada tsakanin tsayuwa da zama fa yusalli wa yaqra'u jalisan sai yayi sallar sai sai abin nan sai yayi sallah yayi karatun sa a zaune ma'ana nan fa yaqumu wa yaqra'u kenan sai ma'ana sai yayi kabbarar harama ya kaddara tsayuwarsa da karatunsa jalisan a zaune wa qubailar ruku'i dab da ruku'u kuma yaqumu sai ya miƙe fa yaqra'u ma baqiya alayhi min al-ayati qa'iman sai ya karanta abin da ya rage na ayoyi a tsaye kamar saura masa aya uku ya ruku'u ko wani abu mai kama da haka sai ya miƙe tsaye sai ya karanta abin da ya rage na ayoyin da da zai karanta thumma yarka'u sannan sai ya ruku'u wa yasjudu ya sujada irin yadda mai tsayuwa yake ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية sannan sai ya aikata irin haka a raka'a ta biyu wato musamman qiyamul laili da yake ita ana son mai yin ta ya tsawaita karatu ga wadda ya ga dama zai iya a zaune ya yi karatunsa mai tsawo sai kuma ya yi kusa ruku'u sai ya miƙe tsaye sai ya ƙarasa karatun a tsaye sai ya yi ruku'u ya sujada idan ya kammala raka'a ta farko sai ya koma ya zauna idan ya zauna sai ya yi karatu irin yadda ya yi a raka'a farko sai ya kusa ruku'u sai ya miƙe sai ya ƙarasa karatunsa a tsaye sai ya ruku'u ya sujuda ya zaman tahiya ya sallame wa idza salla qa'idan jalasa mutarabbi'an idan zai yi sallah a zaune to zai zauna ne mutarabbi'an zaman tarabbu'i zaman tarabbu'i kuma shine zaman sarkewa zai zauna akan duwawayansa guda biyu gaba ɗaya sai kuma ya shigar da wato kafafunsa kafarsa cikin kafa irin zaman da aran maye yanzu malima irin zaman da aka rama kallahu yayi gashi nan da yawa kusan irin wannan zaman ya zauna gaba daya a a duwar wayansa guda biyu sai kuma ya shigar da kafafunsa kamar yadda aka saba zaman zaman zaman Hausa Fulani musamman idan za a ci abinci eh wanda irin wannan zaman kuma a cin abinci ba asali abin kunya ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai wa abinci dirshan haka zama ne irin na mai ambaton Allah, saboda zama ne wadda galibi shi ne zaman da mutum yake iya juransa da tsawo daga cikin nau'i na zama da mutum zai yi. Galibin zama za ka samu ana saurin gajiya, amma wannan shi ne zaman da aka fi daɗewa ana yinsa. To sai ya zama shi ne siffar zama na zikiri, shi ne siffar zama na sallah idan mutum zai yi sallah a zaune amma cin abinci ai cin abinci baya bukatar wani zama na dirsha amma zaka ga wani zai ci abinci sai ya cire hula ya ajiye ya kwanci agogo ya ajiye ya naɗe hannu ya lankwashe ƙafafu ya shirya sosai sannan kuma ya fara tiƙa yana surutu sai ya yi kamar minti goma sha biyar ko talatin kan abu ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bi hasbi ibn adama luqaymatun yuqimnu sulbahu ya ishi dan adam a ya ishi dan adam ƴan lomomi da za su tsayar da gadon bayansa ya daina jin yunwa ya ishe shi ai eh ba sai ya tika da yawa ba wa idza salla qa'idan idan zai yi sallah a zaune jalasa mutarabbi'an sai ya zauna yana mai lankwasar kafafu zaman tarabbu'i aw ayyi jalsatin ukhra yastarihu biha ko duk wani zama daban wanda zai fi jin samun nutsuwa da shi ko duk wani zama da zai da zai samu nutsuwa da shi amma banda ya banda zaman raƙumi ko iqa'ul kalb wanda shi manzo Allah sallama ya hana banda mutum ya raba kafafunsa biyu ya zaunar da duwayoyinsa a tsakiya banda irin wannan zaman annabi alaihi salatu wasallam ya hana irin wannan zaman amma in banda shi in in ya ga zaman iftirashi ya masa in ya ga zaman tawarruki ya masa banda wannan zama da aka da aka ambata to duka sunansa da ya zama amma dai siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi idan zai yi sallar nafila to ita ce wannan siffa da aka ambata ta farko zaman tarabbuyi as-salatu fi ni'ali salla da takalmi wa yajuzu lahu an yaqifa hafiyan kama yajuzu lahu an yusalliya munta'ilan malan yace ya halatta ga mai salla ya tsaya hafiyan babu takalmi ya halatta ya tsaya a sallarsa ba takalmi kama yajuzu lahu an yusalliya munta'ilan kamar yadda ya halatta yayi sallah da takalmi. Sallah kamar yadda sallah ba takalmi ya halatta, haka sallah da takalmi ya halatta. Wal afdalu abin da ya fi zama falala, ya fi daraja da falala, an yi salli ya taratan hakaza wa taratan hakaza. Mala ya ce shi ne ya yi sallah wani sa'ilin da wannan salo wani sa'ili da wannan salo, hasba ma ta yassara lahu, gwargwadon yadda ya sauƙaƙa gare shi fala ya takallafu lubsahuma lissalati wala khal'ahuma kada ya matsa wa kansa sa takalmi don yin sallah kuma kada ya matsa wa kansa cire takalmi don yin sallah idan ya zama sai ya wahala sannan ya sa takalmi to abun bai kai haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa ya kwadaitar da su yin sallah da takalmi yace saboda yahudu ba sa sallah da takalmi ku sabawa ku sabawa ku sabawa yahudawa saboda ba sa sallah a cikin takalma ko ku rika yin sallah a cikin takalma wata rana ma alaihi salatu wassalam yana sallar da takalminsa sahabbai duka suna sallah da takalmansu sai suka ga ya cire nasa takalman sai su ma suka cire nasu takalma sai bayan an idar da sallah sai ya ce mai ya faru kuka cire takalman ku suka ce ya ma'aikin Allah mun ga kai ma ka cire naka takalma sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce aini jibrilu ya sanar da ni jibrilu ya sanar shi ni cewa takalmina akwai najasa shi yasa na cire wannan ya nuna cewa annabi alaihi salatu wasalam da sahabbansa suka yi sallah a cikin takalmansu to amma idan sanya takalmin zai zama akwai wahala da ɓata lokaci to baka zuwa kuma dan za ka yi sallah kambas ne sai ka sai ka zauna da ɓat ka cusa shi a ƙafa ka bi ka sassaka zare ka ɗaɗɗaure duk wannan shirin yin sallah ne a takalmin da yake bukatar sai an masa haka to ka bar shi kai sallar ka haka sannan haka takalmin da yake bukatar sai an sassince shi kafin kafin a cire shi kamar takalmin soja za ka yi sallah sai ka bi ka sassince shi sai ka cire sai ka yi waye in ka idar kuma sai ka zo ka yi ta fafutukar mayar da shi to duk Allah wannan takalmin ba sai ka wahal da kanka cire shi ba kai sallar ka da shi haka haka ne ko shine abin da malai yake cewa in in sai da wahala a saka shi to karka ce saboda tsabar sai kai sunna sai kai sallah da takalmi kuma sai ka tsaya kai wannan wahalar sannan ka saka shi kai sallah haka idan cire shi akwai wahala to karka ce a saboda kai tsabar ba ka san sallah da takalmi sai ka cire shi sannan sannan kai sallah haka ba ma ta yassar yadda yafi maka sauki da shi zaka yi da shi zaka yi amfani bal in kana hafiyan sallah hafiyan kawai idan mutum ba takalmi sai sallarsa ba takalmi wa in kana munta'ilan sallah munta'ilan inda takalmi a kafa sai sallar takalminsa shikenan eh illa li amrin aridin sai dai idan akwai wani al'amari wadda ya bujiro wadda ya bujiro wadda zai sa a cire takalmin ko ya sa a saka takalmin asali ba takalmi a kafarsa amma wani al'amari ya sa ya kamata ya sa takalmi ko tsananin rana misali ba takalmi a kafarsa amma wanda zai sallah kuma sai da ya tashi zai sallar sai ya ji akwai tsananin rana to sai ya sa takalminsa sai ya sallar sa haka ko kuma da takalmin a kafarsa amma wurin kuma bai dace a taka shi da takalmi ba ya zo ya zo takalminsa sai an yi sunce sunce amma ya zo masallaci kuma gashi an share shi da kafet da komai da komai in ya shiga da takalmi ko da takalmi yana da tsafta ba za a fahimce shi ba a iya samun wani mamun ya ɗauke shi a kafaɗa ya fidda shi to kaga irin wannan kar ya garaje yanzu wani al'amari ya taso wanda zai hana ya sallah da takalmi to sai ya sai ya cire shi sai ya sallarsa babu takalmi babu matsawa an gane ko na taɓa zuwa wani masallaci a wata rana a Abuja shekaru da yawa da suka wuce ya fi shekara goma mun je wani masallaci sai na ga masallacin sai na ga wajen liman da takalma kala biyu a ajiye da canvas da slippers a ajiye wata sallah da muka zo sai na ga an mana an sa slippers wata sallah da muka zo kuma na ga an sa canvas kuma masallaci fa da kafet da komai da sallaya liman wata sallah kuma haka babu takalmi akai ana dan tattaba mana kowace sunna kenan akwai ta canvas ma akwai ta slippers to wani lokaci idan mutum ya samu ya samu kuskuren fahimta addini al'amarin yana ɗan bashi wahala kaɗan. Eh, ba abin ba har haka ake nufi ba. Wai ana nufin ne idan idan idan misali yanzu kai kana halin tafiya za ka yi sallah ba ka bukatar sai ka cire takalmi. Ko kuma wurin da za ka yi sallah akwai yana da hatsari ko ƙaya ko rana to nan ma haka ba bukatar sai ka cire takalmi ba ana nufin cewa ka ɗauki takalmi ka ajiye a masallaci in ka zo sallah dole sai ka sa takalmi sannan sai ba ka ake nufi ba sauƙaƙewa ne kawai wani yanayi ne ya fi maka sauƙi kawai sai ka yi shi ai kun ga yanzu mutanenmu ana suna sallar jana'iza da takalmi amma sallar farilla mutum ba zai iya maka da takalmi ba to me duk kowace kabbar harama kai kuma sallama kai ka fita daga kowace amma sallar jana'iza sai ka ga an tsaya da takalmi amma sallar farilla in ta kama ai da takalmi sai kaga in sallar juma'a ne masallatan da da ake sallah a haraba ko kuma a ƙasa a waje akan hanya za ka ga an wawwatsar da takalma an jejjefar da takalma an yi sallah a tsananin rana wani ma wani sahun ma kan kan kwalta kan kwalta ne amma sai kaga mutum ya cire takalmin yana sallah yana yana wutsutsuka kafafunsa yana wutsutsuka kafafunsa saboda tsananin zafi da yake ji na kwanta kwanta ta ɗau zafi kuma ya cire takalman ya ajiye su me kuma ya saka su a kafarsa to irin wannan ne yanayin da ya kamata mu fahimta cewa an halatta mana an shar'anta mana yi da takalmi ba daidai ba ne ba kana sallah akan kwalta rana tana watsa tsaka kwakwalwarka kuma ka ajiye takalman ka a gefe ba daidai ba ne ba ko ko zafin rairayi ko interlock ko wani a makamancin haka ko ƙaya ne wajen ko tsakuwa ce wajen ba daidai ba ne mutum ya kallafa wa kansa ya matsa wa kansa cewa sai ya cire takalmi ya sallah a haka wa idan naza'ahuma fala yad'uhuma an yaminihi idan ya cire su to kar ya ajiye su ta damansa wa inma an yasarihi idan lam yakun an yasarihi ahadun yusalli zai ajiye su ne ta haguna ta hagudinsa idan ta barinsa na hagu babu wani mai yin sallah wa illa wada'ahu ma bayna rijlaihi idan idan ya zama ta hagu din ma akwai mai sallah wanda ya tsaya to ya sanya takalman nasa bayna rijlaihi tsakanin kafafunsa bidhalika sahha al-amru an nabi sallallahu alaihi wasallama wannan direct haka umarni ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda za ka yi da takalmin ba wai takalmin za a sa su a wajen sujjada bane ba wasu wasu su cire takalmin a wajen sujjada suke ajiye takalmin wasu kuma ta dama suke ajiyewa asali ta hagu za a ajiye shi in ba a samu ta hagu ba sai a ajiye shi wato a tsakanin kafafu to amma wannan duka wato mu dinga la'akari da yanayin lokacin da aka samu waɗannan nasoshin su a wancan lokacin wato ba su samu gatar yi wa sallah shimfiɗi ba a wancan lokacin ba su samu gatar yi wa sallah shimfiɗi ba shi yasa zaka ga malaman fiqhu ko a littattafan mu na malikiya suna magana akan hukuncin sujada akan taburma sujada akan taburma aka samu rangwame to sai dai idan duka mutum mai sallar akan ta yake har da kafafunsa in zai yi sujada in akan ta yake to ya iya sujada akai in ba akan ta yake ba to kada ya dora goshinsa akan ta kafafunsa kuma suna ƙasa to sai zama wani sabon abu ne da yake bukatar karatu a kansa shine wato sallah akan wani abu asali sallah a ƙasa suke sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rereyi ne babu kulo balle tiles balle carpet rereyi ne idan an yi ruwan sama caɗi ne saboda rufin matan dabino ce aka shishirya an yi ruwan sama is is yana daga in suna cikin masallacin ma haka suke jika suna cewa tsammani za ka yi an yi mamakon ruwa muna masallaci tsammani za ka yi bunsurai aka ɗaure saboda rigunan ma fatu ne eh don haka ruwa ya jika su har da rigunan su wuri ya yi wuri to amma yanzu Allah madaukakin sarki ya mana arziki ya mana baiwa ga masallatayyan mu duka akwai shimfiɗa ko tabarmai ko kuma har katar ma waɗansu ko kuma tiles duk wannan zaka samu masallaci sun samu wannan gata walillahi alhamd dan haka kaga babu bukatar wani wani karatu idan ana yin sa sai ka dinga la'akari da da yanayin lokacin da da wannan al'amari ya faru ko kuma lokacin da aka shar'anta wannan ibada to saboda kurewar lokaci dama minti talatin muka ɗaukan mu kanmu na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan abin da muka yi daidai kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah